طه بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Sunan Abi Dawud wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi lin nasi hajatun لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات wannan baitin mun sha kawo shi ma'anarsa shine wanda yake kowa daga cikin mutane shine wanda ta hanyar su mutane suke samun biyan bukata khairun nasi anfa'uhum lin-nas wanda yake kowa alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfanar da mutane sannan mali yake cewa idan har kana da damar ka amfani mutane to kada ka ki amfanar su idan har kana da dama ka taimaka ma wani to kada ka ki taimaka masa domin idan ka yi haka to za ka samu kanka a cikin faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani mutum mumuni da zai shiga damuwa ka taimaka masa kuma kana da daman ka taimaka masa sai ka ki taimaka masa face kai ma Allah ya ki taimaka maka ya kyale ka a lokacin da kake mi kake neman mi kake nema a taimaka maka wannan shine kenan kinan kama tadinu tudanu al'amari na duniya alkhairi da sharri duk yanda kai haka za a yi maka in ka taimaka ma wasu to kai ma zaka samu wanda zai taimaka maka musamman a wanda lokacin da muke ciki na tsadar rayuwa da wahala mu kasance masu taimaka ma mutane wannan zai sa mu samu wanda za su taimake mu kuma Allah ya taimake mu lokacin da muke bukatan taimako Allah ya taimaka mana gaba ɗaya na'am malai yace babul junubi ya akulu babu mai bayani akan hal mai janaba ya halatta ya ci abinci alhali bai yi wanka ba حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال سنت حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا أراد أن ينام يا كسنتي إذن يسو يبتي وهو جنب الهالين دجنبة توضأ يناين أرولا وضوءه للصلاة إرن أرولا تسلّه idan ya so ya yi kwana yana da janaba yana yin arwalla irin arwallar sallah sannan sai ya kwanta kina yana nuna an yi son ka yi haka duk da ba haramun ba ne ka kwanta ba ka yi wankan ba na janaba حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد يا كارا وإذا أراد أن يأكل وهو جنب إذن يسو ya ci alhali yana da janaba ghasala yadaihi yana wanke hannayensa in ji aisha take cewa in manzo Allah ya so ya ci abinci alhali yana da janaba bai wanka ba yana wanke hannuwansa sai ya ci abincin nasa قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا سي يسنيا آه ميكي da suna labarin da aisha ta kawo game da cin abincin manzon Allah makusuran ya ambato sa a takaice ma'ana makusuran inda nau ma'ana kaman ta takaita sa a can sama ga in zai yi kwana ne a nan kuma sai ya faɗaɗa shi da nuna hatta ma in zai kwanta in zai ci abinci baya yin wanka wataran yana wanke hannunsa ne kawai ci abinci ورواه أبو صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال قال ابن المبارك إلا أنه قال عن أروى sai dai shi a riwayar tasa ya ce daga daga urwa ne wa abi salama da abi da abu salama wa rawahu al-auza'i kuma har yanzu al-imam al-auza'i ya rawaito wannan hadisin an yunus an az-zuhri an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kama qala ibn al-mubarak kama inda ibn al-mubarak yace a can sama a takeice wannan ruwayoyin abinda suke nunawa dai ya halatta mutum ya ci abinci da janaba ba tare da yayi wanka ba halacci yake nunawa ba me yake da suna haramci ba babu man qala yatawadda'u al-junubu babu mai bayani akan masu cewa dole sai mutum yayi wanka in yana so ya kwanta ko kuma ya ci abinci mana kamar malam nan zai kawo dalilan masu ra'ayin cewa in mutum na da janaba baya halatta yayi kwana sai yayi wanka ne an gane da ke ko مالك حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا أراد أن يأكل يا كسنتي إذا يسو يتي أبنتي أو ينام كو يكوانا توضأ ينا أرولا تعني وهو جنب تنا نهن ينا دجنبه حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني أن يحيى بن يعمر أن أمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله رخص للجنب يا يسوكي جمع جنبا إذا أكل idan ya ci au shariba ko ya sha au nama ko kuma ya kwana an ya tawadda'a ya yi arwallah قال أبو داود أبو داود بن يحيى بن يعمر وأمار بن ياسر في هذا الحديث رجل أبو داود أتشون حديث أكون متون وقال علي رجل كمان الرجل kaman cikin riwayar sun kawo kama an tambaci manzo Allah an tambayi manzo Allah ne idan mutum yana da janaba yana iya ci abinci ko ya sha ko ya yi kwana ba tare da ya yi wanka ba sai ya ce a yi arwalla sannan ya kwanta shi ne abin da ke nuhi fi hadal hadisi rajulun wa kala ali ibn abi talibin wa ibn umara wa abdullahi bin amru wal junubu idza arada an ya'kula tawadda'a ali bin abi talib da ibn umar da abdullahi bin amru suke cewa idan mai janaba ya so ya ci abinci to sai ya yi arwalla sannan ya ci abincin wannan dai shine dalilin malaman da suke ganin in kana da janaba ba za ka ci abinci ba sai ka yi wanka ko ka yi arwalla sannan ka ci ko kuma kwanta ka yi kwana a takaice dai abun ba dole ba ne amma ka yi shi ya yi mustahabbi ne babun fil junubi yu akhirul gusla babi mai bayani game da mai janaban da zai jinkirta yin wanka hali yana da zunubi ko bai da kana da janaba wanka ya zama dole a kanka kuma sai ka yi ƙiyin wankan da wuri ka jinkirta wankan shi in kai haka kana da laihi ko baka da laihi malice haddasana musaddadun haddasana al-mu'tamiru ha'un haddasana ahmad ibn hanbalin haddasana isma'il ibn ibrahim qala haddasana burd ibn sinanin عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لآئشة ناتي ما آئشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شمباني لاباري جمد منزان الله كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره shin manzon Allah a farkon dare yake yin wankan janaba ko kuma a ƙarshen sa ma'ana bayan ya yi saduwar aure da iyalinsa kai tsaye ke aure ko kai tsaye ke wanka ko sai ya jinkirta har sai in ya tashi da dare zai sallah yake wankan qalat tace rubbama tasala fi awwalil layli wataran yana yin wanka a farkon dare ma'ana da ya ida sai yayi wanka wa rubbama tasala fi akhirih wataran kuma yana kwantawar sai karshen dare in ya tashi sai yayi wankan qultu allahu akbar sai nace Allah mai girma alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ga Allah da ya sanya abun akwai yalwa ma'ana mutum yana iya yanda yake so qultu ara'aiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yutiru awwal al-layli am fi akhirih ba ni labari shi manzo Allah a farkon dare yake yin sallah ta wutiri ko kuma a ƙarshen dare qala tace rubbama autara fi awwalil layli wataran yana yi a farkon dare wa rubbama autara fi akhirihi wataran kuma yana yi a ina wataran yana yi a ƙarshen dare an gane ko wannan shine kenan qultu allahu akbar nace allahu akbar alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya akwai yalwa a cikin al'amarin qultu ara'aiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yajharu bil qur'ani am yakhfitu bihi bani labari shi manzo Allah in yana qira'a in yana karatun qur'ani yana daga sauti ko kuma yana sosota sautin shi ne an gane ko qalat tace rubbama jahara bihi wataran yana daga sautin wa rubbama khafata wataran kuma yana sausota sautin qultu nace alhamdulillah Allahu akbar Allah alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ga Allah da ya sanya abun akwai yalwa an gane da kyau ko wannan abin da yake nuna wannan abun guda uku ba ya danganta daga hali ne eh qiyamul layli kake so kai ko kuma witri kake so kai ya danganta da halinka in ka san in ka kwanta da wuya ka tashi sai asuba to sai ka yi kamin ka kwanta in kuma ka san kana ka tashi sai ka bari sai me sai karshen dare kai shi yahi haka wanka na janaba shi ma in kana so kana iya kamin ka kwanta kai wankan ko kuma sai ka tashi kamin kai sallah kai wankan har karatun qur'ani wataran ka dauka ka daga sautin ka wataran ka sausota in kana cikin masallaci inda mutane suke wasu suna karatu wasu suna sallah to sai ka sausota me ka sausota qira'arka wata ran manzo Allah na zama a cikin masallaci sai kowa yana karatu kowa yana karatu ana daga murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tsawa yace la yu'ziyanna ba'dukum ba'da kada sashen ku su rika cutar da sashi kaje ko karatun Qur'ani ne suke yi amma manzo Allah yace kada sashen ku su cutar da sashi ta hanyar mi la yarfa'anna ba'dukum li ba'din fil qira'a kada dayan ku kada wasu su rika daga ma wasu qira'a kai kana karatu wannan yana karatu wancan yana karatu sautin zai rika shiga cikin na wani sai kowanne ya rasa me ya rasa natsuwa an gane da kyau ko to irin wannan yanayin sai kai sannu sannu ta yanda kai zaka samu natsuwa su ma wannan ka samu natsuwa akwai wanda in yana jin sauti baya iya ne baya iya karatun qur'ani in yana jin sautin wani to shi yasa kenan daga sauti ya, ya danganta daga halin da kake a ciki wannan shine kenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo da dare sai ya biyo gidan abubakar ya biyo ta gidan abubakar sai ya ji abubakar na karatun na kiyamun laili yana karatu sautin nasa sannu-sannu in ba ma dan manzon Allah bane da ma baka jin sautin ya kara gaba sai ya biya gidan Umar kamin ya iso gidan Umar sai ya ji anguwa ta dume Umar na ta kiyamun laili ana ta karatu yanzu da sahiya ta waye sun je majalisi sai manzo Allah ya ce ma Umar na biya da dare na isko kana ta karatu duk kaɗu mai anguwa me yasa kake yin haka sai ya ce atrudu shaitan wa uqidul waslan yace ina daga sauti ne dai in kori shaitan kuma in tana masu kwana su masu tashi sallah an gane ko su Umar kenan sai ce to kai Abubakar ya aka yi naji kai ba a majin sautin naka dan ina ni ne ma naji sautin naka sai ce kada asma'atu man najaitu ya rasulullah ai wanda nake karatun dan shi na jiyar da shi shi ya jiya kenan ba dole sai na daga sauti na ba sai manzo Allah ya ce amma anta farfa min sautika qalilan wa amma anta fakhfid min sautika qalilan amma kai abokan ka dan ƙara daga sautin naka kai kuma Umar ka dan soso ta sautin naka an gane da kyau ko wannan sai ke nuna da wajen karatun Kur'ani ana so a yi mai a yi tsakatsakiya wannan shi ne kenan mala ya ce haddasana hafsu ibn umara annamari haddasana shu'batu an ali ibn mudrikin an abi zur'a an amru bin jaririn an abdullahi bin nujayi an abihi an ali ibn abi talib an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu al mala'ikatu baytan fihi suratun wala kalbun mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kwai kare an gane da kyau ko gidan da ke da kwai sura mutum mutumi wala kalbin wala kalbun ko kuma kare wala junubun ko kuma uh, mai yake da suna mai janaba wannan hadisin bangaren sa guda biyu ya inganta bangare guda bai inganta ba malamai suka ce sahihi ne in an cire kalima ta junubun domin da a ce an bar wannan kalimar to in kana da janaba kenan mala'iku ba za su mi ba ba za su kusanto ka ba an gane ku a shaida sai kasance in kana cikin janaba to kana cikin masifa don mala'ikun rahama ba su kusantar ka kenan hadisin bai inganta ba a takaice da ya inganta da sai ya nuna ashe tsoratarwa na mutum yana da janaba ya gaugauta yin me ya gaugauta yin yin wanka amma wannan magana ta cewa kare da hoto ita wannan ta inganta mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke da kwai kare ko mutum mutumi musamman kare kare ya yi zama bala'i don manzo Allah yake cewa duk wanda ya aje kare a gidansa ba tare da wani uzuri na shari'a ba da aka gayi an gane ko to kullun za a rage rage masa daga cikin ladarsa tsulin lada da ta kai dutsi manya guda biyu yana daga cikin karin magana da na tattara na hausawa wanda ya daidai da hadisan manzo Allah suke cewa in zunubin ka bai in zunubin ka bai ishe ka ba to ka nemi kare an gane da kyau ko suka ce in zunubin ka bai ishe ka ba to ka nemo kare ka aje gidanka dan shi kare in yana gidanka kullun zunubi ne za a rika mi za a ma'ana za a rika rage maka lada in an ce ana rage lada kenan zunubi me yake yi karuwa yake yi wannan karin magana na Hausa ya daidai da hadisi ko bai da shi ba za ku rika jin su insha Allah mala yace haddathana Muhammad ibn Kathir akhbarana Sufyan an Abi Ishaq عن الأسود أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مزالا يكسنتينا كوانا وهو جنب الهالين دجنبا min gairi an ya masa ma'an ba tare da ya taɓa ruwa ma'ana ba tare da ya yi wanka ba ƙala abu dawud abu dawud ce haddasa al-hassan bin aliyin al-wasiti ƙala sami'tu yazid ibn haruna ya kulu hazal hadisu wahmun wannan hadisin akwai waham a cikinsa an gane ku ma'ana akwai juyi magana a ciki shine al-wahmu dimuwa in aka juyi magana a cikin hadisi sai a ce akwai waham a ciki ya'ani hadisa abi ishaq yana nuhin hadisin meke da suna abu ishaq wannan ya ce nan ne ƙarshen hadisin ko? jayid a takaice ya halatta mutum ya kwanta bai yi wankan janaba ba amma abinda aka yi so ya yi wankan ko kuma ya yi me ya yi arwalla ko kuma ya yi me ya yi tsarki ma'ana ya wanke gaban nasa sai ya kwanta babun fil junubi yaqra'ul qur'an bai bayani akan har ya halatta mai janaba yayi karatun qur'ani kana da janaba wanka yana akan ka kuma ka zo kana karatun qur'ani har ya halatta idan aka ce karatu ba ana nufin ka dauko qur'anin ka rike ba a kaman ka rika ma muraja'a sada baki domin shi ba amma zancan kana da janaba ka dauki qur'ani ana nufin qira'a ka rika qira'a ta karatun qur'ani حدثنا حفص بن عمر حد دمي الله لا يمسه illal mutahharun ko to wannan shine amma karatun shi wannan shine ke da sarkakiya a ciki kana da janaba ya halatta kai karatun qur'ani ko bai halatta ba maliki haddathana hafs ibn umara haddathana shu'batu an am an amr bin murra an abdullah bin salima qala yace dakhaltu ala ali na shiga a wajen ali radiyallahu anhu ana wa rajulan ni da wasu mutane guda biyu rajulun minna wa rajulun min bani asad wani mutum daga cikin kabilar mu da wani mutum daga cikin kabilar banu asad ahsibu ina tsammanin ba'asahuma aliyun ali ya aike su ne wajhan an gane ko don su yi masa don wata bukata ma'ana ya tura su ne don wani aiki shine ma'anan wajhan ai arsalahuma ila jihatin am ila hajatin ma wannan maganar ta marawacin hadisin ne shine kamar yake fassara abun kenan da suka zo wa qala sai ce innakuma iljani yace ku iljani ne me iljani shine akuya yace ku samari ne masu ƙarhi fa'alija an dinikuma to ku je ku yi jihadi a cikin addininku ana ku je ku kare addinin naku shine fa'alija ai fajahida an dinikuma sun makama ga muhallu shahid kin ce sannan sai ya tashi fadakalal makhraja ya hutu ya shiga a makhraj makhraj shine ban daki tunda shi ya shiga hutowa ake shi yasa ba a ce mishi madkhal sai dai a ce makhraj tunda kowa ya shiga kokarin yake mi ya huto sai ya shiga makewayi sun makaraja sannan ya hoto daga makewayin fada'a bima'in sai kira da aka mishi ruwa fa akhadha minhu hafnatan sai yayi kamfata guda ta ruwan fatamassaha biha ya wanke huskarsa ko ya wanke wata gaba daga cikin jikinsa thumma ja'ala yaqra'u alqur'ana sai gashi yana karatun qur'ani ma'ana yana karatu a cikin kai fa ankara zalika an gane fa ankaru zalika sai wannan samarin suka yi inkarin wannan suka ce kai da baka da alwala kuma kana karatun qur'ani fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah kana yakhruju min al-khala'i ya kasance yana hutuwa daga ban daki fa yuqri'una al-qur'ana kuma ya karantar da mu qur'ani wa ya'kulu ma'ana kuma ya ci tare da mu Allah manama wa lam yakun yahjubuhu aw qala yahjuzuhu duk ma'anansu guda bai kasance ba kuma yahjuzuhu anil qur'ani yana hana sa daga karatun qur'ani shay'un komai laysal janaba an gane ko in ba janaba ba ma'ana ba abun da yake hana masa yi karatun qur'ani in ba in ba janaba ba wannan hadisin kenan me yake nunawa wanda yake cikin janaba baya halatta yemi yayi mi ya karatun qur'ani daga sun ce janaba kawai ke hana masa shi kuma in kana da in kai hutsari kan wanke an gane ko ba a ce makana da janaba ko sai dai a ce baka da arwalla wa ake ce ma yana da janaba shine wanda wanka ya kama sa mani ya huto ko kuma yi jima'i shine ake ce ma mai janaba to wanda yake cikin wannan yanayin yana nuna baya halatta yayi karatun qur'ani wannan kuma an sashe ne dan a tsananta ma mutum dan a tilasta maka in kana da janaba kai sauri kai arwalla don ka samu damar karatun alkur'ani jayyid mali ce babun fil junubi yusafihu babi mai bayani game da mai janaba har ya halatta ya rika gaisawa da mutane kana da janaba ba kai wanka baka gaisa da mutane حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن واسل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه manzon Allah ya haɗu da shi fa'ahuwa ilaihi sai manzon Allah ya tinkare sa ma'ana ya yi wurinsa don ya rungume sa ko don ya gaisa da shi faƙala sai ce inni junubun manzon Allah janaba ke gare ni faƙala sai ce innal muslima la yanjus ai shi musulmi baya yin najasa kenan wannan abu ne wanda yake a cikin kai na najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba حدثنا مسدد يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة أبو هريرة يتي منذ ألا يا هرودني أبيد جتك هنيو يوم مدينة وأنا جنوب الهالي إنا دجنبة فاختنست سين قوي دنكي يغني فذهبت سين تهي فاغتسلت ني وانكا ثم جئت سنن نزو فقال سي منزو الله يتي اين كنت يا ابا هريره انا كتي يا كي ابو هريره قال قلت سي نتي اني كنت جنبا لا كسنتي ina da janaba ne fakarihtu an ujalisaka sai na kyamaci in zamna tare da kai ala ghairi taharatin ba tare da tsarki ba faqala sai manzo Allah yace subhanallah wannan kalma ce ta mamaki innal muslima la yanjus ay musulmi baya najasa wa qala fi hadisi bishrin haddathana humaydun haddathani bakrun abinda wannan hadisi yake nuhi da aka ce mutum aka ce mutum yana da janaba ba ana nuhin shi kazanta bane ba za a gaisa da shi ba ba za a rungume sa ba a'a ana nuhin yana da najasa ta ma'ana najasa kala biyu ce kazanta kala biyu ce akwai annajasa alhissiya akwai annajasa alma'anawiya najasa hissiya shine kazantar da kana ganinta kawon misali kaga mutum ya ɗoko kashi ga hannunsa an gane ko sai ya wurgi da wannan kashin kuma sai baka hannu ku gaisa zaka bashi hannu dan najasa ke gare shi ko kuma najasar da ana ganinta amma mutum ne yake da janaba ya sadu da iyalinsa bai yi wanka ba a musulunta za a ce bai da tsarki an gane ko amma da zai zo ya baka hannu ko da ka sani zaka kiya ba za ka kiya ba don saboda najasar ta ma'anawiya ce najasa ce ta ma'ana wadda ba a ganinta an gane ko shine ma'anan faɗin Allah maɗaukakin sarki innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne ba ana nihin ba kazanta ne da ka gansu ka guje su kada ma ka yarda su kuso gare ka a'a ana nihin najasa ne na ma'ana ta yin da ba za su iya ɗaukan ƙur'ani ba ba za su iya yin wasu ibadu ba wanda a musulunci dole sai wanda yake musulmi da kuma tsarki wallahu ta'ala alam mala yace babun fil junubi yadkhulu al masjida babu mai bayani game da mai janaba da zai shiga masallaci hal ya halatta kana da janaba ka shiga masallaci ka zamna mala yace haddathana musaddadun haddathana abdul wahid bin ziyad haddathana al aflat بن حليفة قال حدثني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول ناجي عائشة نتيوى جسرة kun wannan ya daga cikin sunayen sahabbai mata an gane ko jasaratu sunayen mata dama shi abai da yawa sosai ga wani sabon suna jasaratu na mala yace jasra ta ce na ji aisha ba sahabiya ba ce tabi'a ce an gane ku tana daga cikin ɗaliban aisha ta ce na ji aisha ta kulu tana cewa ja a rasulullahi sallahu alaihi wasallam na zo wajen ma'aikin allah wa wujuhu buyuti ashabihi shari'atun ja a rasulun manzo allah ya zo wa wujuhu buyuti ashabihi alhali huskoki ma'ana ƙohohin gidajen sahabbansa shari'atun fil masjid ai muwajjahatul masjid tana suna fuskantar masallaci ma'ana duk wanda suke makwabtaka da masallaci suka hiddo ƙohohinsu daga cikin masallaci suna shiga gidansu daga cikin masallaci suna shiga gidansu ƙohohinsu duka suka shigo suka sanya su a suna fuskantar masallaci shine ma'anar wannan faƙala sai manzo Allah ce wajjihu hadhihi albuyuta anil masjid ku ku fuskantar da ku kawar da ƙohohin gidajen nan daga masallaci ma'ana su bar kallon masallaci thumma dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya shiga a gida wa lam yasna alqawmu shay'an alhali mutane ba su yi komi ba ba su canza ƙohohin ba raja'a an tanzila fihim rukhsatun suna don suna kwaɗayi da fatan manzo Allah ya sauki a cikin abun sauki ya sabko akan a kyale su fa kharaja ilaihim ba'du sai ya ƙara hutowa bayan haka fa qala sai yace wajjihu hadhihi albuyuta anil masjid wannan kohin gidajen naku ku kawar da su daga masallaci fa inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junubin domin ni bana halatta masallaci ga mai haila da kuma mai janaba domin in ƙohohinsu suna fuskantar masallaci kenan zai wannan cikin sauƙi ne masu janaba su rika shigowa masallaci to shi sa ce a kawar da ƙohohin qala abu dawud abu dawud ce wa huwa fulaytun al-amiri al-aflat kinan da aka ce shine fulayt al-amiri da'ifun wannan hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba amma kissar ta tabbata manzo Allah ya sa ya sa sahabbai su kawar da ƙohohinsu daga masallaci kun san a dacen da gidaje haka ne suke ba ba su da irin wani irin tsarin da ake da a yanzu to shi kun masallaci a da masallaci ana yin shi da hwaɗi sosai to sai kasance kowa ya buɗe ƙofarsa tana fuskantar masallaci da ya hoto daga gida kai tsaye cikin masallaci zai shiga da ya hoto daga gida kai tsaye cikin masallaci ƙoyi suka yi yawa sai manzo Allah ya ce duk aliki ƙohohin nan ta Abubakar kawai za a bari to ita shi wannan kissar ta tabbata ta abubakar kawai za a bari kuma ya yi wannan ne yana gab da rasuwa sai malamai suka ce wannan ishara ce akan cewa abubakar menene shine khalifa kenan shi zai mamaye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ce duk aliki kohohi ta abubakar kawai za a bari tunda shi zai rika limanci kenan wannan shine kenan a takeice hadisin bai inganta ba amma me yake da suna magana wadda ke tabbatatta shine mai janaba baya halatta ya zamna a cikin masallaci sai da larura mana in wanka yana a kanka to ba za ka zamna masallaci ba sai ka yi wanka sannan ka zo ka zamna a cikin masallaci baka da arwala ya halatta ka zamna amma in kana da janaba baya halatta sai da larura wallahu ta'ala a'lam babun fil junubi yusalli bil qaumi wa huwa nasin bayo bayani akan mai janaba da zai ma mutane sallah alhali kuma ya manta da yana da janaba liman ne ya zo ya ja mutane sallah ana cikin sallah sai tuna kai ashe ina da janaba ban yi wanka ba ban da arwalla to ya zai yi ko kuma an sallame sallah sai ya tuna kai ashe ban da arwalla arwalla ta ta kare to ya zai yi za ku ji amsar wannan a cikin wannan hadisan irin wannan yana faruwa sosai ko wannan shine kenan wani abokinmu ne da jimawa abin ya faru ya zo a wata anguwa sai aka yi daidai da an kare sallah yana shiga masallaci sai ga wasu mutane sun zo sai aka ce a'a a masallacin ma ne lokacin sallah ta da sallah ya liman bai zo ba sai aka duba sai aga shike da siffan ustazu ustazu sai aka ce malam bismillah ustazu bismillah sai ya shiga ya ba su sallah sai da aka sallame sallah sai ya tuna ashe bai da arwalla sai ya ce jama'a ku sake sallolin ku hadan saboda ni ba da arwalla an gani da kyau ko to kun gani yanzu nan matsala ce to yana faɗin wannan kuma an yi daidai akwai wanda su ma suna dan ilimi suka ce malam sai dai kai zaka sake sallamu amma mu sallamu tayi yanzu wa adda gaskiya liman ya ce a sake sallah wasu kuma sun ce a'a malam mu ba za mu sake sallah ba kai dai zaka sake sallah to za ku ji amsa a nan gaba malai ce haddasana musa bin isma'il haddasana hammadun an ziyadin al'alam an al-hasani an abi bakrata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah dakala fi salati al-fajr ya shiga a cikin sallar asuba fa awma abi yadihi sai yayi nuni da hannunsa amma kanakum akan cewa ku tsaya yanda kuke ma'ana an tada sallah mazu Allah ya kabbara sai ya musu alama sallar asuba ya ce ku tsaya yadda kuke sun maja'a sannan ya shiga gida ya hutu wa ra'suhu ya kuturu ga kansa yana ɗigon ruwa alama ta yayi wanka fa salla bihim sai ya musu salla kenan lokacin da aka tada sallar ya kabbara sai mazu Allah ya tuno da ashe akwai wankan janaba ami akan sa bai yi ba sai ya ce ku tsaya sai ya je yayi wankan ya komo aka ci gaba da sallah to bari mu je za mu ji yani al'amari ya kasance حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده لإسناد ومعناه كما معناه قال في أوله فكبر معنى وانت حديث شيني أفرق سيدي سيدي كبر تفرق شيني معنى قال في أوله فكبر كني amma a wata riwayar yace sai da yace Allahu akbar a farkon sallar wa qala fi akhirih a ƙarshen shi kuma sai yace mana a ƙarshen hadisin a wannan riwayar sai yace falamma qada salata lokacin da ya kare sallah qala sai yace innama ana basharun lalle ni mutun ne ma'ana ni mutun ne kamar ku wa inni kuntu junuban na kasance ina da janaba ne sai na manta ban yi wanka ba na zo muka fara sallah shi yasa na koma na yi wanka قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن بن عبد عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه لوكتين دا يتاشي يهوتا daga wurin sallar tasa wantazarna an yukabbira eh falamma qama fi musallahu lokacin da yayi tsaye a wurin da yake sallah ma'ana a gaba wantazarna an yukabbira muka jira yayi kabbarar harrama in sarafa sai manzon Allah ya tahi sun makala sannan sai ce kama antum ku tsaya kama yadda kuke qala abu dawud wa rawahu ayyuba ayyubu wa ibn aun wa hisham an muhammadin mursalan ayyub ya rawaito sa daga da hisham daga muhammad an gane da kyau ko mursal ma'ana yana nuhin rabi ibn muhammad anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kale ce fa kabbara sai manzon Allah ya kabbara thumma auma abiyadihi sai yayi nuni da hannunsa ila alqawmi zuwa ga mutane a najlisu akan cewa ku zamna fa zahaba sai manzo Allah ya tahi faghtasala yayi wanka wa kadhalika rawahu malikun haka kuma malik ya rawaito sa an isma'il ibn abi hakim an ata ibn yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin haka kuma an rawaito daga ata akan cewa manzon Allah yayi kabbara a cikin wata sallah sai ya tuna bai yi wanka ba sai ya koma ya je wanka قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان أن يحيى أن الربيع bin muhammad an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kabara akan cewa sai da manzo Allah ya kabara wannan hadisin ruwayoyi biyu aka samu ruwaya ta farko da ya huto ya tsaya an tada sallah zai ce Allahu akbar sai ya ce ko tsaya sai ya shiga ya komo ya komo wata riwayar kuma sai da musu kabarar harama Allahu akbar sai ya musu ishara da hannu ku tsaya sai ya shiga yi wanka ya huto ya komo aka yi sallah malumai yadda suka haɗa ruwayo suka ce abun ya faru sau biyu ne wataran kamin a tayar da sallah kamin ya yi kabarar harama ne ya tuna wataran kuma bayan ma an ya yi kabara ne an shiga sallar ya tuna da cewa baya da me baya da baya da wanka bai yi wanka ba baya da tsarki wannan hadisin dai abin da yake nunawa in ka zo shan mutane sallah ko kuma kana cikin shan mutane sallah sai ka tuna da baka da arwallah to ba za ka ce ba bari to kenan isu in ni kare musu sallar su ni in je in yi arwalla sai in komo in yi tawa ban za an gane da kyau ba a'a kai yanzu tun da ka tuno baka da sallah shi kenan kai ba cikin sallah ma kake ba kawai kai ka tahe ka gaba su ci gaba da sallar su kenan sai wani ya shigo ko sai a ishara wani ya shigo an gane da kyau ko ba lalabe ake ba an gane ko ba lalabe ake ba duk in na kawo zancen lalaben ga sai tuna mini labarin wani ana cikin sallah ne sai alwalar liman ta lalace da alwalar liman ta lalace to shi liman ya aza lalabe ake yi sai har lalabe baya an yi daidai sai lalabo wani bihin lace a gane da kyau ko ya akwai hillari su yi da haƙuri dai lalabo bihin lace sai bihin lace ya ce ba ni kaɗai ni ce amin ba ba ni kaɗai ni ce amin ba kaman liman ya ce wala dallin an ce amin to sai liman ya tuna ashe bai da arwallah to shi bihin lati da aka shako shi ya azadan ya ce amin ne aka da aka shako shi to shi ne sai ce ba ni kadai ni ce amin ba wannan shi ne kenan ashe kenan nan ka a irin wannan kamata ma ka juya kaga in ka in kaga wanda ya dace sai ka ce wani shigo an gane ko tunda kai dama ba cikin sallah kake ba kenan ya halatta ma kai magana ka ce wane shigo ka ci gaba da sallah sai na sake arwallah shi kenan wannan shi ne bale ce haddasana amru bin usman haddasana muhammad ibn harbin haddasana zubaidi ha'un wa haddasana ayyash ibn al-azraq akhbarana ibn wahb an yunusa ha'un wa haddasana maqlad ibn khalid haddasana ibrahim ibn khalid shine imamu masjid quba شيني إبراهيم كنا حدثنا رباح عن معمر حاء وحدثنا مؤمل مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزائي كلهم عن الزهري دكان سرويت دق زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة أنت يد سلة وصف الناس متانيس كيسه صفوفهم سهون سنسلة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن الله يهتأ hatta idza qama har sai da ya tsayo fi maqamihi a wurinsa zakara annahu lam yaktasil sai ya tuna ashe bai yi wanka ba fa qala lin nasi sai jama mutane makanakum ku tsaya wurinku sun maraja ila baitihi sannan ya koma gidansa fa kharaja alaina sai ya komo muna yantufu ra'suhu kansa yana digon ruwa wa qad iktasala yayi wanka wa nahnu sufufun muna muna cikin sahu muna jiransa wa hada lafzu ibn harbin wannan lafazi na ibn harb wa qala ayyashun fi hadisihi ayyash yace a cikin hadisin sa falam nazal qiyaman ba mu gushe ba muna tsaye nan taziruhu muna jiran sa hatta kharaja alaina hasi da ya huto muna wa qad iktasala yayi wanka an gane da kyau ko abin da yasa shi manzo Allah ka tsaya jiran shi dan saboda in yana nan ba wanda ya isa ba da sallah in bawa ba in ba shi ba kuma sannan gidan nasa kusa yake domin mashigarsa daga gidansa yana shigowa cikin masallaci kenan shi yasa shi yana dama ya je wanka da sauri ya komo amma in kai ne an gane da kyau ko wannan ta samu kenan sai wani ya maye gurbinka ba za ka ce ba kai ma a tun da kai ne babban liman sai an jira ka kaje gidanku kayo wanka sannan ka komo ka sha mutane sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan to mu komo ga matsalar mu waccan wancan limamin da ake cikin rikici ya ce a sake sallah wasu mutane sun ce a liman kai ne zaka sake sallah wake da gaskiya a yau suke da gaskiya an gane da kyau ko shi dai shi zai sake sallah amma su sallar su me sallar su tayi an gane da kyau ko su sallar su tayi din su suna da tsarkin su to an yi daidai shi ma dan dan falsafa ne sai ya ce musu a'a wai da nace muku ba dan na san da dole bane sai kun sake a ina nuhin wanda bai shi natsuwa bai sake sallar shi an gane da kyau ko wannan falsafa ce musu dan ya huta lahiya ne wannan an gane da kyau ko wannan shi ne kenan to babu babu ma wani wasu wasi da za babu ma kawai kai a natsa kai sallar ka tayi tunda kai kana da arwallarka ai dama wannan shine manuhar hadin manzo Allah da yake cewa al imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun liman shi ke da lamuni ma'ana in dai kai sallah bayan liman kana da garantir kin sallar ka tame sallar ka tayi ko da liman na da matsala kai baka da matsala an gane da ke ko wallahu ta'ala a'lam amma in kun san da baya da arwallaha a wannan kuma arwallanku ba za ta amfane ku ba in kun san da baya da tsarki kuka bi shi sallah to wannan ba zai ba zai amfane ku ba sallar kuma ba ta yi batun da kun bi bayan wanda kun san baya da sallah baya da tsarki babun fi rajuli yajidul yajidul billata fi manamihi baya bayani akan mutunan da zai ji danyi an gane ko ko zai samu danyi a cikin kwanansa ya kwanta kwana sai ya tashi ya ga danyi ga wandansa to ya zai yi haddasana kuma sannan bai tuna bai san da yayi mahulki ba an gane ko shine shine abin tunda in kai mahulki dama ka san dole za a za abin ko wannan shine kenan حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا عبد الله العمري عن أبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل أن تنبي منذ الله جمد متنا دزيج تنيي ولا يذكر احتلاما الهالي بايا تنا يا مهلكي قال سيتي يغتسل زي وانكه wa anir rajuli kuma an tambaye sa game da wani mutum yara annahu qad ihtalama wanda ya ga yayi maholki wala yajidul balala amma sai dai bai ji danye ba ma'ana bai gama ni ba qala yace la ghusla alaihi babu wanka a kansa fa qalat ummu sulaimin sai ummu sulaim tace al mar'atu tara zalika to ita ma mace idan ta ga wannan a alaiha ghuslun in ta yi irin wannan mahalkin shin tana da wanka ƙala na'am ita e innaman nisa'u shaqa'iqur rijali ai su mata shaƙiƙen maza ne an gane da ko daga cikin maza aka tsago su kenan duk hukuncin da ya tabbata akan maza ya tabbata akan wa akan mata wannan shine wannan hadisi ne dalili akan ka'ida da muka sha faɗi kullu hukmin sabata fi haqqir rijali fayasbutu fi haqqin nisa'i tab'an illa bi dalilin ikhtisas a wata ibarar suke cewa aljinsai ne mushtarika ne fil ahkam maza da mata suna tarayya a cikin hukunce-hukunce sai da dalilin da ya nuna wannan na maza ne zalla wannan na mata ne zalla a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa fitowar mani ita ce abin da ake lura da ita an gane ko a wajen jima'i da wajen kwana kayi kwana ka tashi ka ga mani ko da baka tunanin kayan maholki an gane ko dole sai kayi me sai kayi wanka an gane ko ko kuma kayi maholki amma kun mani bai hito ba to dole sai kayi me babu babu mi akanka babu wanka akanka an gane da kyau ko wancan na harko ba ya da daɗi ka tashi kawai ka gama ni kun baka baka ga maholkin ba babu daɗi ko musamman ga tuzure ko akwai daɗi kuma na biyun ma kai maholki amma baka gami ba baka ga ruwa ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shi wancan ya ga ruwa bai mahulki ba sai yayi wanka wannan kuma yayi mahulki bai mi ba bai mi ba bai ga ruwa ba kinga wannan shi ake cewa ɗai cikin biyu shi kuma wancan shi abi babu ba ya ga daɗi kuma ba ya ga fasa wanka shi kuma wannan umarsa da ya ji abin ga mala ya ce babun filmar a tara mayar rajul babu mai bayani game da mace da za ta ga abin da namiji yake gani mai ma'anan wannan shine mace ta yi maholki irin yadda namiji yake maholki ya aka ce yadda namiji yake maholki shine maholkin saduwa mala ya ce haddasa na ahmadu ibn salihin حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة أن أم سليم الأنصارية أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك تتي ور أنس بن مالك قالت تتي يا رسول الله يا مايك الله إن الله عز وجل لا يستحي من الحق للي ألا مبواي مدوككي بايا كمير غسكيا أرأيت المرأة إذا رأت ma yarar rajulu idan ra'at fi naumi ma yarar rajulu ba ni labari idan mace ta gani a cikin kwana abinda namiji yake gani a taghsilu amla za ta yi wanka ko ba za ta yi ba mana idan mace ta yi maholki na jima'i kamar da namiji yake yi za ta yi wanka ko ba za ta yi ba qalat aisha aisha ta ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah ya ce mata eh faltaghtasilu idza wajadatil ma' ita ma ta yi wanka in ta ga ruwa in bani ya hoto talat aisha fa aqbaltu alaiha aisha tace sai na fuskanto ta fa qultu sai nace uffil laki nace kai ke tai can wa hal tara zalika almar'a hal mace ita ma tana tana irin wannan muhalkin fa aqbala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fuskanto gare ni fa kale ce taribat yaminuki ya aisha an gane da kyau ko wannan duka suna da cikin kalmomin da laraba ke faɗi an gane da ko mai suna ya kusudu na lafzan la ma'anan kalmomi ne wanda suke ai an fassara su ba su da kamar mummunar addu'a ce amma su suna faɗi ne a yanayi na sabo ba wai yanayi na nuhin abin da ki su kumsa ba in aka ce taribat yaminuki ma'ana shine damar ki ta zamanto ƙasa kun ga baya da ma'ana kuma sannan ba ba mu alkhairi bane a ciki amma sai dai suna faɗi ne na magana ta sabo kenan ke tayi can mu za mu fassara shi da Hausa ke tayi can ya aisha wa min aina ya kunu shabahu to ina ne kama take kasancewa ma'ana ai tunda ta hanyar maniyin namiji ne da maniyin mace ake halittar mutane kenan dole ita ma mace mani zai rike hoto mata in ta yi kamar yadda mi kamar yadda shi ma namiji yake hito masa malamai suka ce wannan magana ta aisha da ta ce a kenan har, har mata ma har mata ma suna yin maholki ya nuna ashe ba kowace mace bace take mi take maholki ko maza ma ba kowane namiji yake yake maholki ba irin wannan kuma shi wannan maholkin ni'ima ce in ka kana yin wannan maholkin musamman in kai tuzuru ne ta ku gode ma Allah madaukakin sarki ni'ima ce da miro da ka da zaka zubda bala'i ne ka hudda wannan shine qala abu daud wa kadhalika rawa uqail wa zubaydi wa yunus wa ibn akhi az-zuhri عن الزهري وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال أن أروى أن عائشة وأما هشام بن عروة فقال أن أروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم تازو وجمع أيكين الله سيتفدي ميكي رسولنا أبندا تفدي أتم أتكيت وانا حديث daga cikin abin da yake nuna muna kamar yadda hukunce-hukuncen namiji suke haka hukunce-hukuncen mata suke a al'amarin da ya shahi hitowar mani da maholki da abin da ya kama da haka haka kuma kun ga farko wannan matar da zo tambaya sai da ta gayi kalima ta ce inna allaha la yastahi min alhaq ma'ana allah baya kumiyar faɗin gaskiya ma'ana ta ka wannan ne dan shin hidar dan ta san abin da za ta tambayawa akwai mai ta tare da shi akwai kumiya tunda al'amari ne wanda shahi mani a ɗabi'ance mutane suna kumiya wajen wannan shi da ta faɗi wannan sai ta kwararo da tambayar ta shi sa suke cewa la ya ta'allamu ilm mustahin wa mustakbirin duk mai ɗabi'a biyu ba zai samu ilimi ba mai kumiya da mai girman kai an gane da kyau ko mai kumiya da mai girman kai haka kuma wanda yake da wannan ɗabi'un guda biyu ba za a samu ilimi a wajen san mai amfani mai kumiya da mai girman kai yanzu ina inda na ce zan yi kumiya wannan abubuwan ina bashe su yadda ya kamata ba za su bazu ba ko sai a wuce haka nan to kuma kun ga ba a samu amfanin karatu ba domin shi ana karatu ne dan ame dan a fahimta wannan shine kenan ina irin wannan in muna faɗin su dan saboda ta kama dole ne a bayani na ilimi yana daga cikin amana ta ilimi ka faɗi abu yanda ya zo amma ba ita bace ɗabi'an mu ta yawan faɗa irin wannan kalmomi da abin da ya kama da haka muna fatan Allah ya gafarta muna inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله طه أها بسم الله